الحمد لله الحمد لله مصرف القلوب ومقلبها إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله أفضل زاد وإن تقوى الله تبارك وتعالى الوصية بها أفضل وصية وأعظم وصية الأولين للآخرين عباد الله إن من أعظم الأخلاق وأجلها سلامة الصدور وسلامة القلوب من العبد لإخوانه المسلمين وإن ذلك من الأمور التي حث عليها الله تبارك وتعالى وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه التخلق بها والتخلق وتخلق هو بها وقادهم بالتخلق بها إن سلامة الصدر من أعظم ما يحتاج إليه العبد ومن أعظم ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى في وصف من, من اتصف بهذه الصفة العظيمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تبارك وتعالى عن هذه الآية أفضل الأعمال سلامة الصدر وأفضل ذلك سلامة الصدر من شحناء أهل البدع والأهواء التي تقتضي الطعن في سلف الأمة وأئمتها وتسبب كذلك بغضهم وتكفيرهم إن هذا من أعظم ما يتصف به الأبد وأعلى درجة السوء التي يصل إليها العبد بأن يطعن في سلف الأمة وفي الصحابة والتابعين الذين لا يشك أحد في أنهم أول من سبقنا إلى هذا الإيمان العظيم الذي هو سبب دخول الجنة إن سلامة صدر العبد لإخوانه كذلك يأتي بعد ذلك لذلك يقول ابن رجب على ذلك ثم يلي ذلك سلامة الصدر لأموم المسلمين من الحقد والغل والشحناء وكل ما يوغر القلب على العداوة بين المسلمين فهو أمر لا يحبه الله تبارك وتعالى والله تعالى إذا جعلك من الناس الذين سلمت قلوبهم من هذا الأمر العظيم إنه صفة من صفات أهل الجنة لذلك الحديث اليوم إن شاء الله حديثنا هو حديث عن فوائد هذا الأمر وعن الأسباب التي تجعل العبد يكتسب هذا هذه الصفات العظيمة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى ومن تلك الفوائد أنه أي أن سلامة الصدر سبيل لدخول الجنة وهي صفة من صفات أهلها يقول الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذا لا يدخل الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الغل سليم من الشحناء لذلك وصف الله تعالى أهل الجنة بقوله ونزعنا, ما ونزعنا من صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين أي إن أهل الجنة لا يدخل منهم أحد إلى الجنة إلا إذا نزع الله تعالى من قلبه الغل والشحنة لأن صاحب الذل والشحنة متعذب بها والجنة لا عذاب فيها إذا الله تبارك وتعالى ينزع ذلك قبل أن يدخل الناس الجنة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقوى مسلمين bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar kullum ina jan hankalin mu tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu bi dokokinsa mu kiyaye shi kiyayewa ta haƙiƙa lalle babbar wasiyar da na farko suke wa na ƙarshe babbar wasiyar da Allah ke wa bayinsa babbar wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wa mabiyansa masoyansa ita ce a ji tsoron Allah da tsoron Allah za a tsira daga sharri duniya da lahira da tsoron Allah za a samu alheri dukkanin alheri duniya da lahira ya ku bayin Allah zancen mu a yau tattaunawa ne akan abin da ya shafi wani abu da ake kira salamatu sadri salamatu sadr ma'anarsa shine zama zuciyarka ta zama garai babu kyama babu gaba babu kulli mummuna babu mummunan zato babu wani abu na kiyayya a zuciyarka dangane da dan uwanka musulmi ya zama zuciyarka garai take safai da ita kalau da ita babu komai a cikinta na kiyayya ga ‘yan uwanka, ‘ya'yan uwa musulmi babu lokacin da muke buƙatar siffantuwa da wannan siffa irin wannan zamanin da muke ciki, zamanin yawan san zuciya da san tara abin duniya da tsere akan tara duniya da kuma hassadar juna a kanta. da mummunan kulli a kanta kowa ka gan shi hankalinsa a tashe yake ina za shi neman duniya me a gabansa ya samu abin da yake so biyan bukatarsa ita ce a gabansa duk abin da ya shafi wani dan uwansa wannan bai dame shi ba babu lokacin da muke son mu faɗakar da junanmu akan gyaran zukatanmu mu ƙaunaci junanmu mu daina ƙullace-ƙullacen juna irin wannan zamani da muke ciki don Allah ka shiga kasuwannin mutane ka gani ka bi titi ka gani tuƙin mota tuƙin babur tuƙin keke da duk wani abin hawa ka ga irin yadda kowa in yana tafiya a cikin wani hancini yake da tashin hankali ɗan kuskure kaɗan za a yi maka sai faɗa ba afuwa ba rangwame ba buɗawa wani dama ya wuce ka duba ka ga yadda muke mu'amala da junanmu a cikin kasuwanninmu a gidajenmu a ofisoshinmu a duk inda wata alaka ta haɗa mu kowa rabansa kawai yake nema ba ruwansa da wani abin da ya dame shi shi dai buƙatarsa ta biya mutum in ya ga wani ya taho ya ɗan saurara ya ba shi hanya ya wuce ko a abin hawa ko kuma da ƙafa yana da wahala yanzu ka samu mutane suna da wannan halin ko ba ma lura da haka ko masallaci ake shiga za ka ga da ko kawai za a shiga wani ya dan ja da baya ya girmama wani na gaba ya ba shi dama ya wuce babu wani ya dan ja da baya ko da ba babba ba ne ma wani dan uwansa ne mai shekaru irin nasa ya nuna dai halin da ake kira halin samaha rangwamen zuci da tausayi da afuwa da san dan uwanka da isari shine ka fifita dan uwanka duk ba mu da shi yanzu kowa in yana tafiya akan keke kekensa kawai ya sani yana tafiya akan babur babur ɗinsa kawai ya sani babu kowa a hanya sai shi ba zai duba ya wani rangwame ba ya sassauta saboda yara ya sassauta saboda ɗan adam babba ya sassauta saboda makafi ya sassauta saboda guragu duk ba zai ba saboda me zuciyar a cike take zuciyar ta lankomi abubuwa kawai abin da yake so ya biya bukatarsa in ba haka ba hankalin kowa ya tashi ya jama'a mu saisaita wa kanmu mu gyara zukatan nan mu zauna da junanmu da ƙaunar juna da kuma fifita juna da kuma wato salamatu sadri shi wannan abin da za mu tattauna a yau ya zama zuciyarka kalau take babu gaba babu ƙyashi babu hassada babu ƙiyayya ba mummunan kulli dangane da 'yan uwanka musulmi wannan ba ƙaramin abu bane don haka za mu tattauna a kansa Allah subhanahu wa ta'ala da yake siffanta muminai mutanen kirki bayan ya siffanta muhajirun ya siffanta al'ansar sai ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yace da waɗanda suka zo a bayansu bayan muhajiruna bayan al'ansar siffarsu ita ce suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana ka gafarta waɗanda suka riga mu da imani ka gafarta waɗanda suka riga mu imani kuma ya Allah karka sanya mummunan kulli shine wala taj'al fi qulubina ghillan Allah karka sanya gilli da hassada da nunkufurci da gaba da kiyayya a zukatanmu lillazina amanu ga duk waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lalle kai mai tausayi ne mai jin kai mai jin kai ne kuma mai tausayi ne Allah madaukaki ya siffanta ƴan aljanna da wannan siffar ya siffata kai waɗannan mutane da wannan siffa siffa ce ta mutanen kirki shi yasa ibnu rajab alhambali yake cewa mafificin aiki da mutum zai aikata a rayuwarsa shine zuciyarsa ta zama kalau zuciyarka ga ba gaba ba kiyayya ba mummunan kulli dangane da ƴan uwanka musulmi sai yace kuma a cikin wannan hali na salamatu sadri babu wanda ya kai irin ya zama a zuciyarka babu hali na gaba da ake samu a zuciyar masu bid'a waɗanda suke kin magabata mutanen kirki waɗanda suke kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal suke kafirta su suke bid'antar da su suke batar da su sannan bayan wannan sai kuma ya zama zuciyarka ta zama garai take dangane da ƴan uwanka musulmi baka kiyayya da kowa baka gaba da kowa baka da hassadar kowa ya samu abin alherinsa yace wannan abin da Allah ke nufi kenan a wannan aya sannan Allah madaukaki yana siffanta mana abin da zai faru ran kiyama kafin a shiga aljanna Allah ya ce wa naza'na min sudurihim min ghillin a suratul a'rafi yace wa naza'na min sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Allah maɗauki yace za mu zare wani mummunan kulli da hassada da gaba daga cikin zukatansu za su zauna a aljanna ƙoramu na gudana a cikin wannan aljanna ɗin suna cewa mun gode wa Allah muna yaba masa wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan abu ba mu kasance muna shiryuwa zuwa ga wannan ba in ba Allah ne ya shiryar da mu ba a suratul hijri kuma Allah yake cewa wa naza'na min sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin kuma muka zari muka cire wani gilli a cikin zukatansu mummunan nufi da gaba da hassada muka cire shi daga cikin zukatansu suka zama ikhwanan yan uwan juna ala sururin suna kan karaga da gadaje a cikin aljanna mutaqabilin suna fuskantar juna suna hira a aljanna duk wanda yake da wata gaba a zuciyarsa to ran kiyama ba zai shiga aljanna ba sai Allah ya cire ta ibnu atiya a cikin tafsirin wannan aya yana cewa dalilin wannan shine ita aljanna babu wata azaba a cikinta shi kuma mai hassada shi kuma mai kiyayya mai kullatar dan uwansa kullum a cikin azaba yake ita kuma aljanna babu azaba a ciki don haka sai an cire wannan abun a cikin zuciyarsa ya shiga aljanna domin a aljanna babu gaba jin daɗi ne kawai da ni'ima duk abin da kake so zaka samu a ciki a wanda za a bashi gidan da ya fi duniya da abin da ke cikinta kai kadai a ciki yanzu ku duba mu nawa ne a wannan duniyar muke ta faɗa a kanta to ran kiyama irin wannan duniyar ba kuma kai kadai za a sa kawai kai ta rayuwa kana yawo ba kowa a ciki ba da barori da mata da duk abin da kake so duk akwai a ciki hidimarka kawai za su yi yaushe za ka zo ka ɓata wannan da gaba da hassada a duniya ka rasa wa kanka wancan daɗin a duniyar da ɗan kaɗan ne rabonka a cikinta ga kuma wancan abin da za ka samu babban rabo amma ka ɓata wancan saboda wato ka gyara wannan wannan ba a yi tunani mai kyau ba Allah subhanahu wa ta'ala lalle ya siffanta mutanen kirki da cewa zukatansu kalau suke kuma sannan ya gaya mana daga cikin fa'idojin da za mu tattauna a kansu na wannan siffantuwa da wannan hali shine wannan hali a ce zuciyarka kalau siffa ce ko sababi ne na shiga aljanna domin ko siffar 'yan aljanna ita ce wannan hali din cewa Allah maɗaukaki zai cire duk wata gaba a cikin zukatansu sannan yana gaya mana cewa yau la yanfa'u malun wala banu ranar kiyama rana ce da da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba duk abin da ka mallaka a duniyan nan ba zai ma amfani ba ran kiyama ƴaƴanka duk yawansu ba mai maka amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya lafiyayya garai da ita babu mummunan nufi a cikinta to mai wannan zuciyar shi kadai zai shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu da ni da ku a cikin waɗanda za su siffantu da wannan hali kuma sannan su shiga aljanna sannan daga cikin fa'idar wannan hali shine tana sanya wa mutum siffar khairiyya a siffanta shi a ce wane mutumin alheri ne in ya zama zuciyarsa kalau take to ya cancanci a siffanta shi da cewa wannan mutumin yana cikin mutanen alheri daga cikin fa'idojin wannan hali har yanzu wannan hali yana tattara zukata baki ɗayansu a kan alheri da ɗa'a ga Allah da kuma gyaruwa da nagarta ka zama mutum nagari to sai ka zama ka samu wannan halin malamai suna cewa in zuciyarka kalau take to hatta zunubi sauran zunubai za ka ga kana nisanta su a to wanda zai nisanci gaba da ɗan uwansa abin da ba ganinsa ake ba a zuciyarsa ya yaƙi zuciyarsa ya hana kansa hassada ya hana kansa gaba da ɗan uwansa musulmi ya so alheri ga ɗan uwansa to ashe ko lalle zai iya barin zina zai iya barin sata zai iya barin dukkan ayyukan da Allah madaukaki ya hana na ayyukan zahiri wanda ake aikatawa da gabubba tunda yafi karfin zuciyarsa ya nisanci abin da a zuciya ma ake yin sa ba a bayyana ba ashe kimmar tsoron Allah shine a ce zuciyar nan taka wato matukar kololuwar tsoron Allah shine zuciyar nan taka ta zama mai kyau kyawun da zai sa ta nisanci gaba da ƴan uwanka musulmi sannan ta nisanci sauran zunubai daga cikin waɗannan siffofi ko fa'idoji shine koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin kirki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba kwana kwana ɗaya zuciyarsa tana tunanin wani dan uwansa musulmi yana damuwa a kansa ba har a wani hadisi duk da dai hadisi ne mursali da'ifi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayan ku ya kawo mun sukan da zai bata dan uwansa a zuciyata ina so ran kiyama in tashi a gaban ubangiji ya zama zuciyata kalau garau wato garai dangane da kowa a cikin ku ba ni da wani mummunan kulli game da ɗaya daga cikin ku kun ga ashe ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi cancanta ayi koyi da shi ya kai dan uwa musulmi daga cikin sabubban da za su sa ka samu wannan hali ka samu ikhlasi a zuciya ikhlasi kayi abun ka dan Allah kar kai dan yaban mutane kada wani abu na neman jama'a su yaba maka ya ɗauke ka ka aikata aikin kirki a'a ka aikata aikin kirki don Allah yana so ka aikata aikin kirki don Allah ya baka lada ka aikata aikin kirki domin Allah ya yarda da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salasun la yaghillu alaihi qalbu muslimin abubuwa uku zuciyar musulmi ba za ta samu gilli ba a kansu ma'ana ba za ta samu mummunan nufi ba inda mutum yana kai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa ku ji wannan sufofi in dai kana da wannan sufofi uku to zuciyarka ba za a samu gaba da kiyayya da mummunan kulli ba abu na farko shine ikhlasul amali lillah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace wa munasahatu a'immatil muslimin da kuma yin nasiha da ba da haƙƙi ga shugabannin musulmi wa luzumu jama'atihim da kuma lazimtar jama'ar musulmi kar ka kafirta kowa ka zauna da al'ummar musulmi kar ka ware ka zama ɗan tawaye ka zama tare da al'ummar musulmi ka girmama shugabanninsu to in kana da wannan siffofi uku da ikhlasin aiki da kuma zama lafiya da mutane to ba za ka samu ba za a samu zuciyarka ta samu wani mummunan kulli ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abubuwan da za su ja ka samu wannan hali shine ka rungumi ƙur'ani ka karanta alƙur'ani ka nemi ilimin alƙur'ani ka ɗauki halayen ƙur'ani ka yi aiki da alƙur'ani ya zama kullum aikinka karatun alƙur'ani fahimtarsa tambayar malamai a kansa da neman meye ma'anar abin da Allah ya ce a ciki da kuma aiki da abin da ke ciki to insha Allah zaka ga Allah ya cire maka gaba da ƴan uwanka musulmi zaka ga halinka mai kyau kuma kowa yana son mu'amala da kai daga ciki har yanzu akwai addu'a yawan addu'a ka yi addu'a ka roƙi ubangiji subhanahu wataala kada ya sanya kulli a zuciyarka ga watan aya da muka karanta dazu wallazina ja'u min ba'dihim a cikinta akwai me wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim daga ciki kuma har yanzu saura guda biyu at-takhalluq bil akhlaq allati tazidu min al mahabbati wal ulfa ka dauki dabi'un da za su ƙara soyayya da zaman lafiya da al'umma ya zama su ne halayenka rangwame afuwa ba yawan hanci ne da fada daga an maka abu baka yafewa ba mu ɗauki halin afuwa mutum zai wuce ya tofa ma yawu bai sani ba kwantar da hankalinka yi masa magana cikin kwanciyar hankali me ya faru ne malam ko baka kula ba wuce yi masa afuwa ya buge ka bai sani ba ya shigo maka a hanya a mota ya afuwa maimakon fada da zagi wanda kuma kullum shine halin mu kamar da nake ambatawa ɗansu ka shiga titi kaga kullum faɗan da ake yi wannan yayi kuskure wannan ya shigo wannan sai kaga an taru jama'a ana kallo saboda me duk rashin hakuri ya jawo da rashin afuwa duk da cewa ba ana nufin in an zalunce ka kullun kai afuwa ba in an zalunce ka shari'a ita ce ka nemi haƙƙinka amma kuma ba da cin mutunci ba ba da zagi ba ba da hanci ni da faɗa da kuma abin da zai nuna mummunan kulli ba an yi maka ta'adi a dukiyarka to je ka nemi haƙƙi amma babu duka babu zagi ba cin mutunci ba zagin iyaye da kakanni daga cikin halayen har yanzu ko in ce sabubban ka nesanci duk abin da zai bata soyayya zai bata ƙaunar juna zai ruguza maka alaƙarka da ɗan uwanka musulmi duk abin da zai bata alaƙa ka nesance shi don haka babu kai ba hassada sannan abu na ƙarshe kowanne bawa ya yarda ya amince da abin da Allah ya kaddara masa in kowa ya amince ya yarda da abin da Allah ya kaddara masa ya rubuta masa to ba za ka samu hasada ba ba za ka samu gaba ba me ke haifar da mummunan kulli ka zuba ido ka ce dan me wane zai fi ni dan me wane zai zama wani abu alhali muna nan ko kuma ka riƙa ganin wani ne yake gaban ka shi yasa baka zama kaza ba kana ganin cewa wane ne ya shige maka gaba shi yasa baka samu kaza ba baka samu kaza ba wannan duk rashin yadda da Allah ne in kaga baka samu abu ba to Allah ne bai baka ba ba wane bane ballantana ka dauki gaba da shi ballantana ka dauki wannan mummunan kulli malam ibnu qayyim yana cewa idan bawa ya siffantu da yarda da rabon da Allah ya bashi na duniya bai sa hankoro da hakilo akan abin da ke hannun wani ba to wannan zai buɗe masa ƙofar zuciyarsa ta zama ƙalau ya samu abin da ake nufi da salamatu sadri sai Allah ya sanya zuciyarsa saliman naqiyyan tahiran ya sanya masa zuciya wadda take tsarkakakka lafiyayya kubutacciya daga dukkan aibi saboda me ya yarda da rabon da Allah madaukaki ya bashi sannan ya zama in zuciyar mutum ta zama haka to shikenan ba zai yi gilli ba ba zai mummunan nufi ba ba zai mummunan kulli ba kuma ba za ka ganshi yana algushi ba ina ce algushi mutum yana yi ne domin ya samu abin da ba nasa ba yana yi ne domin ya ɗauki rabon wani ba nasa ba to inda ya amince da rabon da Allah ya bashi ba zai algushi ba ba zai sata ba ba zai cuci kowa ba ba zai ci mutuncin kowa ba zai zama mai haƙuri saboda Allah maɗaukaki ko in ce saboda shi ya yi haƙuri da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi domin ko Allah ba a zuwa wurinsa sai da zuciya kubutacciya mu rufe da wannan aya illa man atallaha biqalbin salim muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu quluban salima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك ka tsarkake mana zukatanmu Allah ka tsarkake mana zukatanmu Allah ka tsarkake mana zukatanmu Allah ka kubutar da zukatanmu daga hassada daga nunkufurci daga gaba daga kiyayya da juna daga mummunan kulli gaba da sahabbai gaba da tabi'ai gaba da sauran muminai ya Allah ka raba mu da wannan kulli mummuna daga zukatanmu Allah ka sanya mu ikhwana ‘yan uwan juna masu son juna waɗanda za su riƙa afuwa suna musamaha suna rangwame wajen mu'amalarsu da ‘yan uwansu Allah ka samu zauna lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka taimaki shugabanninmu akan maganin dukkan damuwar da muke ciki ta abin da ya shafi rayuwar zamantakewar mu cikin abin da Allah maɗaukaki ka ba su ikon yi dukkan kuma lamari awwalan wa akhiran a gare ka yake ya ubangiji gare ka muke dogaro gare ka muke nema gare ka muke fata bana ba ma nema ba ma kuma fata abun kowa in ba kai ba kai kadai ka san halin da muke ciki kafi kowa sanin halinmu kuma gare ka muke komawa muke ɗaukaka hannayenmu muke roƙo Allah ka fidda mu daga mummunan hali Allah ka kyautata halayenmu Allah ka ba mu ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu halaye na mutanen ƙwarai Allah ka taimake mu ka ba mu zaman lafiya Allah ka sa mana albarka a rayuwa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad